الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أتبر در الله دي شهر رجب شكرا تدبو إيه bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba a manta ba muna cikin kitabul buyo babu shuruɗi na wato mun da hadisi ne lamba ta ɗari biyu da saba'in da uku za mu tashi hadisi mai lamba ta 274 hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu mun ji darasi na 81 za mu tashi darasi na 82 a wajen nuskar shafi na 57 a wannan littafi mai albarka na Amdatul Ahkam as-Sughra ta babban malami Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Jama'ili rahimahullahu ta'ala inda muke cikin kitabul goyo kamar da muka faɗa littafin da yake magana a kan kasuwanci muke kuma babu shuruɗi babu da yake magana a kan sharaɗai in ba manta ba tun a farko mun riga mun yi magana cewa kasuwanci wata mu'amala ce mai girma da ya kamata ya zama wajibi mu rika jijiya muna kula da ita dan mutum ya zamto yana gina kansa da iyalinsa da halal yi za ake kawo abubuwan da ya kamata a kula mun fada cewa sai na umar Allah ya tsara masa yadda saboda mahimmancin kasuwanci yakan bi shaguna a kasuwa yawa mutum tambaya me hukuncin kaza a kan kaza in ka kasa amsa sai ce a rufe shagon in ka koma makaranta ka koyo sai a buɗe saboda mahimmancin kasuwanci su ba da da suke kulle shago da shi ba haƙƙin Allah a kai in baka sani ba sai a rufe ma shago ran da kaje ka koyo sai a buɗe to abin da ya rage mana hadisi dai ya rage karkashin wannan babin nan shuru sharaɗai الحديث الرابع والسبعون بعد المئتين حديث نقري بيو لسبعين هدو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن قبول أبا هريرة الله يتعالى مسجد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم yake manzo jira da abin da Allah tabbata a gare shi yayi hani an yaji a hadirun libari cewa dan birni ya karbe kayan dan kauye ya siyar masa annabi ya hana mutumin kauye ya zo kawai ka karbi kayan ka siyar masa wannan yana sabbaba mai tsada ka kyale siyar da kansa da mafi yawanci mutumin kauye idan ya dawo yana dawowa da niyyar gari ya sai kaza ya sai da kaza ya siyo kaza ya koma da shi mafi yawanci ko kaji kaga ya kamo ban da yanzu da aka bata su ko kaji ya kama to zai siyar ne ya siyo wani abin daga birni ya dawo ne saboda haka shi kawai bukatar da yake so ya cimma shi sa kayansa a baya yake da arha domin ba buri yake ci ba wata bukata ce ta taso to yana da kama siyar sai ya samu kawai ya ya siyar ya amfani da kuɗin amma yanzu za ku ga abin ya canja ku wanda yake mu'amala da su zai ga ya canja sosai wani lokacin sai ga na siya ma na ɗan birnin tsada saboda an bata su da ne in ka je bakunta sai su kamo zabi guda biyu su baka yanzu ba za su baka ba yawwa sai dai ka kai musu ko kuma adi bi tilka eh wal bani wal baka yanzu ake wal halali wal qimini eh shine kawai to sai ce ko kuma wala biyu adirul liman kada mazaunin gari yau ba ko siyayya shi ne muka ba da misali muka ce kamar yanzu mutumin Kano ya tafi Mina ko na Kwaja kaga idan mutumin Kano ya tafi na Kwaja ko Mina ai ya zo ne a matsayin wa bako ba za ka ce ma dan kauye ba ma dan kauye ne ne shi abin nan ba ya zo ne a matsayin bako to ni da san gari da ya san gari kada ya karɓi kayan da ya ziyar masa da kyale shine wala ji'u ko dai dan kauye da dan binni ko kuma bako da mazaunin gari mun yi wannan bayanin a baya wala tanajatu annabi yace kada ku rika yin cinikin dukan hanci shi ma in ka je kasuwa masu mu'amala da kasuwa sosai suna gane wannan yaran zaka wanda yana tsaye kawai ba shi da kama siyar bai da komai da ya ji ana cinikin ya zo ana ta cinikin shi zai zo ya tsara kai wannan abin da kake so ka zo siya yanzu shi kake bukata an yi an yi ka daji akan ajiyar ma akan dubu ɗari shi zai zo ya ce wa mai kayan to ka ka siyar ma dubu ɗari da goma ba fa ya je ba dan kawai ya ƙara tunzura wannan mai siyar kai kuma ka daji ya kace to ka ƙara dubu ɗari da sha biyu ka zo yanzu kai ka zo da biyar yaban ma a dubu ɗari tsakani da Allah dan da ya gefe ka yanzu saboda bukatuwarka da abin wani ya sun jira ka kada ka tafiya domin yanzu tun da kaji ya ce ba zai siyo wani ɗari da goma ba za ka dawo da rin da ne ka ce ka dace a nan to ka ga ya matsa ka matsar da kai da ya rika yi wannan abin shine annabi ya hana cinikin dukan hanci kenan kuma yadda suke yi idan ya ga gama sai ya zagayo zai ce a cire man na sama kai ga iya kuɗinka dama ya san abin da kake so ka siya sai a cire iya na saman shi kuma ya rike uwa kudin wani zai iya cewa ai ba ni na ci kudin ba amma ai aka yi a ta'awunu ala al-ithmi wal udwan wa ta'awunu ala al-birri wa taqwa wa la ta'awunu ala al-ithmi wal udwan ka so ka kamar kai ne kawai domin da kai aka hada wani yawwa na uku wala yaji'u rajulu ala bai'i akhihi ga wani kalo kada mutum ya yi ciniki a kan cinikin ɗan uwansa kada mutum ya yi ciniki a kan cinikin ɗan uwansa shi kuma me ake nufi da wannan mutum yana cikin yin ciniki da yawa kun gane cewa wani yana ciniki bai gaba ba ka zo ka ce da yawa ana fahimtar su ɗaya ɓangaren ake kallo ana ciniki da wani yana ta cewa dubu ɗari an gane ko dubu ɗari kayan kawai sai ka zo ka samu wanda ake so a sai kayan wanda yake so so kayan ka sai kyale jini ina da irinsa zo ka siya kai da gaske kayan za ka siyar amma dai ka hana wato cinikin da ake yi da wani yanzu ka zo ka janye ko ka rana maka sai ni zan ɗan rage ma wani abu ma kyale shi sai ka je kai ka siyar mara a jeji ka kai ciniki a kan ne ciniki to wannan haramun ne duk abin da aka samu a irin wannan kudin ka ci haram shi ma ka shiga kasuwa za ka jawa mai in mutum ya je kawai ya zauna a kan kitabul buyo ya shiga kowace irin kasuwa ya yi experiment kawai ya zauna ya kalli kawai ka ware wuri guda kai kallo za ka gani daga matasa har da ke zan masu kasuwanci abin zai baka mamaki abin zai baka mamaki to shi za yake da wahalar sha'ani sannan na hudu wala ya tsum ala kudi ba ta akili kada mutum ya nema a kan neman dan uwansa neman aure khidba wani yana neman aure ka je kai ma amma da sharadi ba da mai risala yake idan raka na wata ƙara ba da zarar an riga an yadda da mutum baban yarinya ya ce to ji kenan kina son ta ina son ta to kan kara ganin wani iyaye ma ta dukkan kenan ko saboda kan kara ganin wani su bi ne ma ka ce to wane ne na zuwa shi ne ci gaba da zuwa to mutukar an riga balladana a ce an ba su to haramun ne kai kai amma idan ba a ba ki ba su bi ne za ki to a tantance daya wannan ya halatta amma zuwa ɗaya kada wuce uku kowa ya zuwa uku sai a kira ta zaune da ita ce to waye ya miki wanda ne to kai malam ya hakuri da Allah a ba shi hakuri kada ya kuma zuwa amma idan mutumin banza ne bai da kirki ya halatta ka je ka ture eh na'am ko na'am amma ka san mutum shi ne mutumin banza a gurin ka kada wani yana neman budurwar ka ko mutumin banza ne a gurin ka ba haka ake nufi ba eh zai masa shawara kawai ba wannan ake nufi ba na shi ma mutumin banza ne wanda zai je kawai ya sa sauro kashi da yan mutane ko mutumin banza ne wanda ya je ba da gaske ba an fahimta da kyau ko to wannan shi ne sannan na biyar wala tas'al al-mar'atu talaqa ukhtiha kada mace ta ta ta rika roƙon a tsakiyar uwarta ma'ana biyu ko dai suna tare matan da biyu ko uku saboda wani abu yanzu da mai gidan yake nema a gurinsa sai kawai ba shi karatu sai to in kana so ma ka zaɓin nan to lallai sai ka saki wani ana yi ba wata ce ta gidan za ta sa a saki wanda ake tare sosai to wannan annabi ya ce karki haka ko kuma ke yanzu ne ma auren ki aiki za ki zo a ta biyu ko ta uku ko ta hudu ki ce ba za ki shiga ba sai an kori ta ciki shi ma ana yi kusan matsala ta abu da yake abu yanzu kwanan nan za su yi ake gaya mu wata take gaya mu kawata yar wani babban mutum ce a garin nan saboda tsabar rashin san kifiya akwai wani azalimin boka yana nan suna ce masa malami yana nan shi aka ne har wani kallukan da yake mutu irin yadda ake yi na tsaho wai aka yi mutu wannan guda uku sun gama mallaki na mutu sai jin sa'a ko zauna abu ita uku uku da uku aka yi mata amma wallahi satin da ya wuce aka tsaro ukun ma ba uku kawai uku da uku aka yi mata wallahi za satin da ya wuce kawai aka tsaro ba ta haukan ki lokaci ciki ba ta haukan ki lokaci abubuwan da yawanci mata ba sa fahimta wani lokacin kimar ki da martaba ki ma ba ta fi fitowa yayin da aka karo miki abokiyar zama Allah amma ba ku gane haka wani lokacin wani fastidiyan din da tsananta wanda bai gidan yake miki inda wata za a sassauta domin ba zai yi wanda ya ba maybe dalilin zuwa amarya ya suke samu sassauci sosai saboda wata kila da yana ganin ka amara hakuri to wannan da ya auro yanzu wato dan kwalin da ya kalli nozuwa ba ta daga kafa duk abin da kuma yana son ta duk abin da ta yi wato duk abin da ya mata shi ta mayar kuma waye ya yi aure ɗan ɗan boko wanda zancen da ma mutane da ɗinsa turanci kamar ɗinsa hausa saboda kaga sai da aka yi to sau da yawa wani lokacin wannan abin da kansu ke tofe wa kansu to annabi ne da rajo da ne ke kai ki ba da wannan jarasa kuma ke ma yanzu bai wa Allah da za a aure din kika ba da jarasi haka da kika gida ke ma yanzu ya nan gaban ya hango wajen ita ma ta ba da jarasi ke ma za a ci shi ne kawai jarasa sannan wata ɗabi'a da mata suke da ita wai sai a ce idan idan ke za a yi wa kishiya ko abokiyar zama to ke a gurin ki kawai wanda za ta zo mun da wasu ke kuma mutum ne ki ko ba haka wani karatu ita a gurin ki duk wanda za ta zo ba mu san me za ta zo da ki ba mu ko wace ke ce kai mutum ne ki ba daidai bane ya kamata kowa ya ji da wannan kowa kuma wani abu da nake ƙara faɗa ne shi wanda take wannan rigima ka aura gidansu za ga mata hudu ne kuma babu ta yake ta uku ko ta hudu ba ni dai bane idan Allah ya jinda ya abu ya halatta shi ko to ko ba ka so karkai fada ne kai dai zuciyar ka bata kwanta da shi ba to ba ji a matsayin halal sai ka zauna lafiya amma idan kai ya kai shi da Allah kai Allah ne yake yi kuma Allah ya ga dama zai yi jarraba shi ya ga ya ma ta gaba ɗaya duka aiki mata ne jam'ul mu'annafi salih duka aiki mabuhin mata ta wata muna tattauna da ita wata baiwa Allah ta ce malam duka su za su yi murƙa sha ta ce dole ba auren su mai hankali ke ta ce ba duka su za su yi murƙa ba saboda haka dole sai an sassauta kowa ya rika hakuri sannan maybe yanzu kina kan rigima ba su talle ya kaddara shi ba idan mace ta rigime yanzu wata san kaddara ta ba ta ce bi layi lazi ai kaza kaza na san wanda take ta wannan rigima ba ta san jijiya amma yanzu da abin ya zo kanta kuma kullum wai a duka ta ta addu'a mana wai addu'a take zuwa za ta bayan da ba abin da ba makamun da zaka yi ruwa ki ta faɗa yanzu ke da zaki je a matsayin ta biyu kuma yanzu kike ganin a rika ta ku addu'a kullum magana da muke kenan kar kai faɗa da abin da Allah ya halatta domin baka san kaddara ka to wannan shi ne annabi yake kada mace ta roƙi a saki yar uwarta domin yar uwarta ce li tasba ma fi ila'iha a wata ruwayar ma fi sahatiha dan ki tunkuɗe abin da yake cikin ƙwaryarta wato dan alkhairin da ta saba samu a cikin gidan na matsayin da azaba ta aure ana kula da ita to kike yanzu ta zama bazawa ko kuma a bada so ta aure ta kin so ta zama a haka to annabi yake kar mace ta yi haka me za mu koya karkashin hadisi na ɗaya ta harimu kiɗi wajen rajuli ala kiɗi wajen akhihi annabi ya hana mutum ya yi nema akan neman ɗan uwansa mun faɗi jira idan an rakana wata ƙara ba idan an ba shi ko an tsaye da shi to bai halitta kai ka je ba na biyu an na sababu lifasadi zatin bai an na zalika sababu lifasadi zatin bai hakan dalili ne na ne lalacewar alaƙa tsakanin mutane dan daga nan wani ne ya ga karo kai maka ba sai gaba ta kullu sai zama baya kanka na uku tarimu du'ali zara talaqu zaratiha haramun ne zara wato me yake kiranta kinkiya ta roƙi a taki kinkiyarta ويدخل فيه نهي المرأة الأجنبية أن تسأل طلاق زوجة رجل ينكحها سنقول يا جماعة ما تدعي waje. kawai mutum takara yake yi da roƙi cewa za ta ta da za ta aure shi amma sai an saki ta gida na hudu da harimu sa'i bisa buruki bayan almar'ati wa zauji hadi talak haramun ne ka rika iya kokarin ka ga biyar da za a ce ka ba aure haramun ne sai dai kila ma saki a aure ai karshen da cikin a rasa yadda za a yi sosai a yi saboda akwai matakin da in ba a yi saki ba ba mu tafi da mu saboda cutuwar da take tana matakin anxiety ta koma depression daga depression ya koma OCD daga nan kuma sai sun sai shi za a ga musulunci a ta magana da ake ta yi na mun fara jin an fara maganganu na cewa ana so a yi doka ta saki in sai a yi doka ta saki ba in aka yanke cewa ba wanda zai kuma saki to akwai matan da za su mutu wallahi akwai wanda za su mutu saboda haka tun daga Allah ya kawo suratul talaq a ce suratul talaq din nan a zo a yi bayanan da sai mutane su rika bin da yadda take amma ba wani kokari ba sabuwa ba in sabon abu ne to ba za a gani ba wannan shi ne abin da yake daidai shi ne abu dokar Allah har mazan ba kani abu da alaji da yake ai ba iya mata kadai da za su fito ba har mazan bare kuwa dan wani lokacin za a yi babu ne za ta karkata karkanta ni mun jawo da taura da wata suke malam dai ran da abin ya yi yawa to zan bar garin na kuma wallahi ba wanda zai san inda ne saboda yin abin da ne wato a wato me ake cewa rana kuna inuwa kuna in ma matsalolin suka taso ko an aka zo gida sai a ce ba dai ana baki ci da sha ba ko ma ki hakuri irin wannan abin da wasu iyaye suke yi to kuma ki ya ai Allah na kalli ita mace kullun rauni ne ita ko ba ko mai kan an karbi maganganu da kadan lallace ta na kai wannan lallacin kuma kai kurari ko da ba za ka yi ba kurari cewa ba ko mai za mu haɗu da shi zan tsawo kai in kuka haɗu shi kuma sai ku tattauna me yake faruwa ne na ga yawa ka ce to hakuri ake yi haka ake yi ta ɗan ji sanyi in kuma laifi ne da ita karara sai a ga mata to wuce kyauta ba kaza kaza ne amma kudin ne war tana da matsaloli gaskiya tana da na biyar a tahdiru min al-hasad ana tsoratar da mutane ga barin yin hasada sannan na gida al-hasu ala ridwa bil maqsum an kwadaitar da kai kai da wanda ya ma rasuwa da wanda ta san martabar rasuwa ke mutum ya ce wallahi kai Allah kawai kake hallo ba hangowa ya rantsi da Allah to wannan girman Allah za ka tuno kawai ko da ƙarya yake kai Allah ka kalla yawwa na karke yan baki da musulmi an yanzu an yanzu ra ila man huwa duna hu fi dunya ya kamata musulmi ya rika duba wanda yake wanda yake a kadansa a duniyar nan da ka tafi kake kai yau ba ka da ko ko sule biyar ba ka da ita sai kuma ka gode wa Allah ba ka da sule biyar kan ga wani ya tashi ba kudin kuma ba lafiya ko domin ana faɗa idan kana cewa Allah bai ba komai ba ka je asibiti ka gani da aka tashi rabon marasa lafiya aka ba su rashin lafiyar kai manta haka da kai ba manta haka ba ka ga ni'imar kenan cewa kyale ka da lafiyarka إذا الذي انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تجدروا نعمة الله عليه كل كيف دوبا wanda kake ba wanda yake ka ba sai annabi yake fa huwa ajdaru iyadi alla tanzaru ni'matan Allah alaikum don kar ko ran da ni'mar da Allah ya muku in ba an kana kallon na sama to ba za ka gode wa Allah ba kullun kan da kasa to wannan shi ne to wannan shi ne karshen kitabul surut babu surut sai babu riba wa sarf babu da zai magana akan riba wa sarf da canjin kuɗi ya ake canja kuɗi tsakanin iri ɗaya da wanda ba iri ɗaya ba shi ne babu zai bayani da baya an gaya mana cewa wasu abubuwa ake kallo duk kasuwancin da kake so ya yi kyau kullum ka rika tuno ne riba ka tabbatar kasuwanci ka ba riba a ciki sannan abu na biyu kuma riba kowace ribar nasi ribar fadil ribar kar kowace ba ta faɗo a kasuwancin ka ba sannan abu na biyu shine muka ce aljahala duk kasuwancin da jahala ta shigo cikin sa ignorance wato ya zama haramu na uku algara rashin tabbas uncertainty na hudu azzaman lokaci lokacin da Allah ya haramta wani abu kai ciniki kamar ranar juma'a mun bada misali na biyar azzara cutarwa idan so za a cutar da wani bangare la zarara wa la dira na shida alqima tata wayna uwan kullun karka kallon sa a kasuwanci dan abin da ya fado da wannan a cikin haramu kowane yi ko a kasuwanci ne na zamani ya shigo in ya fi kalle ni da tunanin da tsayuwa ba ko a wayannan kawai kai watsi ne kai watsi ne kuma riba kamar yadda muka sani a iya sani na babu wani laifi da Allah ya bada invitation yake ka zo ku yi fada da shi banda riba da fada da masoyin Allah ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa daru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin sai ce fa in lam taf'alu fa'adhu bi harbin min Allah wa rasuli wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamu ya ku wanda kuka ba da gaskiya da Allah ku kiyaye Allah ku kyale abin da ya rabuwa na riba in har mu'mini ne sai abin da aka ce riba ne to kamar in dai mu'mini ne kai sai Allah ya ce in ba ku hadu ba to ku fito bi yayi Allah ya ce ka fito ku yi yaji da shi kai mace yin riba sai Allah ya ce amma wa in tubtum in har kun tuba wa lakum ru'usu amwalikum ku dauki asalin dukiyoyin ku riba ku wasa da ita la tazlimuna wa la tuzlamu sannan kuma cewa ya yi alladina amanu la ta'kulu riba adhaban mudha'afa kada ku rika cin riba ninkin bane sannan Allah ya ce wa halallahu al-bai'a wa harama riba Allah ya halatta kasuwanci kuma ya haramta ne riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaba wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wannan fa duk ayoyi ne da Allah yake kwankwasan ba cikin riba na rike da Allah duk kasa ko kasa ce ko ka ga matsalolin da sun ki warwarewa to ko shakka babu ka ga ruwa ita ce shine tushe wani mutane ba sa mamaki da irin bala'ai da jarrabawa da suke fada wa Isra'ila da irin su Amerika wallahi babban tushen matsalolin ruwa ce domin akan suke rayuwa amma kasashen musulmi wasu abin da yi kuma sha'awar su duk musulmi mai bincike ya san abin da yake faruwa yanzu a Amerika. Los Angeles gaba ɗaya Allah ya turo wata irin wuta ta kona garin. A wani abin mamaki ko ka da ina gani. Duk ya fi ɗanya za ka ga wuta tana fitowa da cikinta. Duk ya ɗanya. Wallahi wasu su kansu yan baya zalisin wani guri da suka je gurin biki suna ƙoƙarin duk da wutar da take zubar da abubuwan suke suka gudu gaba ɗaya Los Angeles Allah ya shafe ta yanzu a Amerika sannan kuma ta taho California ta maso California kuma jiya har da girgizar kasa girgizar kasar da ake tunanin ba za ta iya amon wuta kuma nan gaba banda Allah wa in wannan kwanan nan wani afto daga cikin aftocin fim yake wani izgili a Gaza suna sun faɗi maganganu bai fi tasiri ba a kan Gaza cewa zai sun mai da su ko makamashi ko ne. Sai ga shi wannan asibin da su gidan da da wajen da zo an nuna shi ba abin ko yiro bai ɗauka ba. Ya yi wa wata mata kwanaki injini da gidan da ya ƙoƙo ne da aka saka musu bom. Wani bari ya ƙoƙo ne ya riƙe mata ba'a. Wallahi yanzu ki da wajen da zo ba abin da ya fita a gidansa. ai iya wannan ya isa ya nuna ba cewa akwai Allah don wannan irin wannan dauka rake da Allah mace in ka ganta saboda wuta ce ta sama da ƙasa kuma wato yin inji lahi ta'ala Allah ne kawai yake sun kudo da yana zuwa wannan ta ina ne zai saka ba Allah ya kamata mutane su bincika saboda kun ga abin da ya gaba ai ka ji hatta manyan miliyoyi na duniya ai shi ruzi kai amma zan da ake kai wa gaza har da iya ce wa su labaran sun suna yin kana duba irin su alhadas din nan alkautar kana za ka ga har da nishadi suke ba da labari ai an ruje ruje gari kaza a gaza a cikin nishadi amma yanzu gaba irin su a faji saboda an taba iyayen gidan kuma Allah ne ya taba su kuma bai ba gama ba ba gama ba to haka Allah ya yi inna Allah la yumli lizalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu Allah yake yi wa azalimi talala wanda ya tashi da ba ba wanda yake kwaci ai muna bari wallahi a kawai ni dai ji ban san sauro da kunna na kalli wuta na cin Los Angeles ba saboda kawai sai in ji kunna zo ji dadi ni mun da kawai sai kunna da da da da da da kare haka kawai kuma yau ba sai na kalla an zan kwanta ba mala zalunci kana kana bayan Allah nan shi kana da shekaru kuna zalunta to haka Allah yake abin sa to ku sani cewa Allah zai za yake cewa alimul halim Allah masani ne kuma mai hakuri kun san alhilmu gaba yake da sabur alhilmu shine kai wa mutum abu wanda ya karunka kuma kai ya gabe wanda already ba hali ba ya fi ƙarfinka kuma ya rabu da kai to Allah mara hujjin zargi duk mara samu jinsin nan ya fi ƙarfin su kuma ya kyale su suna ta cin karan su ba babbaka to amma kaga an to mun tabi yanzu aka mutu kai Allah ku koma ku kalli Los Angeles ku ga yadda ta koma ta zama kari ba ta rushe wata za ta ta gani wato bujiya in ta zo kan bujiya yanzu za ta mai da ita gaba ɗaya toka da gauri ka kuwa bujiya za ta yi rai da lafiya amma wutan nan na zuwa yanzu za ta koma gauri banda Allah waye je haka kaga ba wani gari da ya zo kai hari Allah madaukakin sarki yana nuna musu yana kinkin bayansa kuma yana kinkin addininsa kaga masu kalla Amerika a matsayin wata uwar gidiya yanzu zai su zako ga abin da Allah ya mutu wane mutum wane mutum to saboda haka wannan shine lallai abin da ya kamata mu lura da shi mu kiyaye riba duk inda ka zo yi kokari ka rabu da ita kar kai mu'amala da riba kar kai da ita wanda ake cewa suna tara kuɗin kawai ko taimako za su wai da wannan rabar suke yi ba daidai ba ne kokari za ka yi jiran da ta zo yi kokari ka rabu da ita Allah ka raba mu da raba to wannan shi ne kuma hadisi na ingantacce na bukari da annabi yake cewa izdalibu sab'al mubiqat ku kiyaye abubuwa bakwai masu halakarwa sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce ashirku shirka na farko wasiha da tsafi yanzu ka wanda jirme kawai mace wani gina so ki mallake wani ki je wani ya buɗe bayan ke ki muke zane ya muke kalli kalli ya yi kalli kalli kuma an kallo miki ruwa kuma abin da ya ba ku mamaki ba da muke hira da ita ce mala abin ya yi yawa bayan ita wannan da take muke hira da ita kawar da aka yi wa kuma da ya gaji maganin da mamujin sai da ya rage saura ta ci ɗaya zuwa mata ya ce ta ci mai zuwa fa za mu samu karuwa kaga gaba da abin da ya kare shi ne bai ba wannan uku da uku da aka yi ba ba gwa ma shi da daji take da kira ga yawa Allah ba ya karbe kudin da ya cinye kuma ga an yi kuma ina ji uku da uku shine jeje an gama zuwa jeji da Allah ya jawai to kaga annabi yake wasiyar da daji ya annabi alaihi salatu wasallam yake wa qadrun nafsi allati harama Allah illa bil haqq kada rai shi ma yana ci abubuwan da ke halakar da mutane na hudu akal malin yakini da cin dukiyar baraya ina yawan faɗa wata kalma wai wasu suna cewa ba a arziki da kuɗin gado ana yi wallahi ana yi in ka zama kai wani kuɗin wani kan dukiyar wani kaci dalin da wani kuka ko da ta kuɗe ne shi wala ta albarka ba shi ta kullum nake gaya wa mutane shi matsalar gado ko kar ka bari ka zalunce wani gwara kai a zalunce ka amma ba wanda yake Allah ne yake ba a cikin hanyoyin da ake bi a yi arziki a hakan kudin gado ba Allah ne yake ba arziki da kudin gado ba ana yi in ka ga ba kai ba to kun yi zalunci ba za ka yi ba ko da ka yi kamar kun ba to kawai jaraba a kai ba amma Allah ya ba ta dorewa kaka zalunci kowa ko da ta kuɗe ne shi yadda za a yi in ka yi wannan to Allah ya bada hujjin sarki zai zai bude wa budo ma hanyoyin arziki masu yawa ko wasu ci dabara yana kula da dukiyar marayu wai zai je gina kula zobi a ce kaza zai ci ai ba shi ba wai su a tunanin wai tunda Allah ya ce na nabi da ya akuluna wai sai ya ci ne ya zama haram amma in sa waye a jikinsa ko ya gina gida ko ya hau ba komai kaga kiba yin ta take nan to aklu mali ya fi na hudu na biyar wa qalbul muftaratil mu'minat al ghafilat da diban ka dangaggiyar mutum a kawai sai ga waje ne waye dan ma kawai ya ganta da hijabi ce waye dan ma ne suke yi wannan diban kaga wannan ba din jabu waye dan ma ne wallahi diban na gida wa riba da riba ita ma tana cikin masu halakarwa na bakwai wata wani yawon zahab da gudu ranar gumurzu ana cikin yaki ka gudu ba din dabara ba mutum ya gudu kawai ya juya baya duk nan halakarwa alhadisu khamis wa sab'una ba'da al-mi'atayn hadisi na 275 ana umar bin al-khattab radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace adabu bil warqi riban in za a gaya ma rubawiyat an gane ku wato a cikin zinari da azurfa lallai akwai riba illa ha'a wa ha'a sai annabi ya ce sai an yi ungo karbi shine ha'a wa ha'a ungo karbi ga ka ga shi kenan ba wai zancen bari in je in dawo ka ba shi dala dala ɗari yanzu ya ce bari na je gida zan turo ma rabati yawwa ba ni na faɗa ba ai kuma na san haka ake yi wallahi rabati ba zancen wai ko karba sai yanzu kawai ka fara rikewa ka ji kan wato dumin da baka ba shi kudin ka baka kirba cewa kai ba nan baka yadda ji yadda zamu ji wal bulu bil bulu haka nan ita ma alkama da alkama ita ma rubawiyya masu harka alkama sun sani akwai wanda ta fi kyau kawai dai wani ya zo ya dauka illa wa ha sai dai ungo karbi wa sha'iru bi sha'ir haka nan shinkafa da shinkafa shinkafa gwamnati da ta hausa shinkafa ya yi gwamnati da wannan shinkafa da sunan ta bai bakan nan tikar ka mutu ko a babata to in kana da babata buhu daya da shinkafa ya gwamnati buhu ɗaya in kuka zo can ne ba a kawai ba shi za ka yi ba ba kai kake so ba ba abin ko ne ba ɗaya ba za a tsara ba karɓi ungo wane mutum illa hawa ungo karɓi saboda haka in aka yi gaba zuwa in kana son shinkafa ya gwamnati to sai na taka in aka ba ka kudin sai ka je ta gwamnati amma ka je ka ba shi ya baka kuma kai cika kudi wallahi haramun ne ba a takara a wayan nan rubawiya ce kun fahimta da kyau ko a rubawiya ba a takara mu je zuwa ba ni na faɗa ba annabi ne yawwa sai الحديث السادس والسبعون بعد المئتين حديث نبي يونس وعند الجدة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي يقول لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثله kada ku je da dinari da dinari sai wato daidai wa daidai kun san su wanda ya je yanzu ko a shaguna ko a nan rimin kaje ko tawon gari shagunan masu gwal musamman na saudiya in ka je dama za ka gan su kala biyu uku akwai ɗan Bahrain hakan Bahrain wanda aka hako daga Bahrain kuma ya fi na Saudiya kyau akwai ɗan Dubai akwai ɗan India to saboda haka su a gurin da akwai wanda ya fi daraja kamar na Bahrain sun kame da na faɗa ya fi da na Dubai sun fi na Saudiya sun fi to ba za ka zo wannan din dama akwai almurakala da ake faɗa na aure aure a da ake magana murakala a cikin shi ne aunawa idan ka taho kika taho da naki gram goma ne sai naki dan saudiya ne kina san dan dubai gram goma to in aka je kawai ka'ida canji za a yi ko su ne biyar ba za kara ba sai dai in kina zo a sosai ɗan dubai to ki biya in kika je aka ba ki kuɗin ki to sai ki je ɗan dubai wannan shine musulunci amma ya kamata kike ki ɗauki kayan ki tafi sai su tafi kasuwa su je sai a karɓi nasu su cika a ba su wani kwatankwacin sa haramun kuma suna yi ba da san cewa ai wancan da haka hado shi na da dinda ne ba a ciki da kasa wani in dai awon giram goma ne zaka ba goma duk kan naka kawai da nan ba ka za'a wakilan ki ke wala ku ci ku ba ba ala ba bi kada ku kama kaje da kan kaji eh shine a ce tunda dan ba a rai ne to gram takwas zan bayar ke kuma na ji dan daure ni gram goma na ji ba haramun ne in ji annabi alaihi salatu wa salam wala ta bi'u liwalika bil wali illa mithlan bi mithl haka nan shi ba azurfa a ce wannan ai yan saudiya ce wannan kuma yar bahrain shi ma kwatan kwaci za a yi gram goma gram goma wala tushiku ba ba ala ba annabi ya ce kada ku kara tashi akan zagi shi giram takwas ni giram goma annabi ya ce har kara ya haka wala ta ji umin ha za'iban bi najid da gurin kada a yi ce cinikayya a tsakanin wannan abubuwan ta za'iban na waina gida bi najidin da wanda yake hazo shine najid ga na ka hannun kuma na bandawa a gida sai ce to ba ni zan je in kawo ma kana karɓa to raba ta shiga shi ne wala ta bi'u za'iban bi najidin shi ne kamar yadda ake yi in muka dawo nera sababbin nerori sabuwa za ka kai budurwarka da sallah canjin dubu ɗaya sai ka ƙara nera ɗari ko nera goma ka ƙara haramun haramun ne kuma za ka wannan da yawa matasa suna yi saboda yana son canjin sai a ƙara ma wani abu ya karɓa sababbi wallahi haramun ne an fahimta da kyau ko saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye wa fi lafzi illahi da biyadi a wani lamarin da yake daidai ne yadin da yadin hannu da hannu kaga tsowa tso na wata baki dubu ɗaya dubu ɗaya to haka ka karɓi guda ɗaya ka ba shi masu yawa in ya sunan da dubu ɗaya shi ke nan wa fi nafsi illa wannan bi wani annabi yace sai dai ma'auni da ma'auni in wannan gira biyar ne wannan ma ya zama biyar misalan bi wajin kwatan kwai dinari da dinari azurfa da azurfa sawa'in bi sawa'in daidai wa daida inda annabi alaihi salatu wassalam muje zuwa sai ce ne za mu koya wujubu bai kafin kafin nikira yi wa'i in za a siyar wajibi ne a siyar da ma'auni daya da harimu ziyaratu bin jinsil wani in dai jinsi ɗaya ne haramun ne a yi tsari nera da nera kawai don taka sabuwar da zai karo na abu haramu na uku da harimun bayu min qarabin hadir min qarabi hadirin wal akhar muajjal shi ma haramun ne ga kudin yana nan ni kuma na yana gida kai naka na nan haramun ne a karba sai dai ka je ka dauko a yi canji الحديث الثاني والسبعون بعد المئتين حديث نتري يوجد سبعين دبقل على حديث سعيد الخدري رضي الله عنه قال ابو سعيد الخدري الله تعالى متى جاءت جاء بلال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وترانا سيدنا بلال يا ذو قران النبي عليه الصلاه والسلام بتمري لو نيري دبينو برني da ake kiransa barni tamrin barni tabi dabino ne baki mai daɗi kun san suna da nau'o'in dabino a shagunan dalilan nan kaje za da sun kai kala 27 ɗaya bayan ɗaya kowanne kuma ka ɗauka tattin sa daban shi wannan barilin ya fi ajuwa daji da biro ne mai daɗin gaske to saboda haka baki ne amma ba wulin ba to laraba suna son barni domin yana da daɗi wani lokacin za ku ga da shi ake haɗa da wannan zabaji ɗin mutum ya rika ɗaukan ka yana lakuto zabaji yana ci wanda za ka yi wani lokacin shi ne abincin ka ba amma kai baki yanzu kai kai abinci da wannan yunwa ce za ta kake ka wannan kwarai kuwa ka nemi abin ka mai nauyi ka eh wani wani malamin da yake zaman sa a Madina ai ya dauki wannan abin yana yi yadda ya gaje mu ke ci sun yadda da ya samu rijo din za a ɗaki ya ce su ka za ka ce ya ɗan za ka wannan robar na gaba shi da ɗan dalilo kai ya lallakuta ya ga ruwa ya koma ya kwanta yau kai balarabe ne kai balarabe ba ne ka saba haka abubuwanka kafin ka kwanta to fa kana da wannan nabi sai annabi yake da shi min aina laka hada annabi ya kalli bilal ya ce bawan Allah bilal ina ka samu wannan dabilan kala ce yake kala bilal sai bilal ya ce kana inda la tamru tamru rabi yace ya rasulullah ina da dabilu mara kyau rabi shine wanda yake mara kyau bai da zaki sosai kuma wanda za a ga wani ma irin dan tsutsa tsutsan nan ta fara shigarsa shine rabi faridu minhu ta aini bisa'in yace sai na je na bada kwano biyun sa sai aka bada barni kwano daya shi bai da kyau sosai amma suna ci annabi sallallahu alaihi wasallam talakawa ne saboda haka yace sai bada kwano biyu kamar dai a baba ta da gwamnati ko da ya a baba ta ma sai kada da yawa kamar shinkafa hausa dai kawai da gwamnati saboda haka dai bada kwano biyu aka ba shi kwano daya na barni kuma ya ga annabi yana son dabilan barni duk da yana da daɗi sai yake ya ta'aba annabi kuma yake nayi haka ne dan annabi alaihi salatu wasalam ya yaki fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam inda zalik annabi yana jin wannan yake uwa wa ya saka shi uwa wa ya saka kalma ce da take nuna ba a ji daɗi ba me ya saka ya haka annabi ya kwaɗe wa ya saka ainihin riba annabi yake tsantsan riba kenan abin da kai domin an samu tafazul fifiko tsakanin ne tsakanin wato abu iri daya domin duk sunan sa dalili duk sunan sa dalili da wanda ya cikin kafa ya gwamnati da wanda ya ciyar hausa kowa ke kafa ya ci daidai wajen jin daɗin ba ɗaya wani amma dai kowa da ya ci in aka ce mutum za ka ce shinkafa shi ne kwanan na wasan da su sunan da ya kama ko wace sunan da shinkafa wanda mudabu ne bai kara kara mata wani abu kai mudabu ne lai cewa ɗan gwamnati yar hausa amma ya ganin sunan shinkafa ne to tun da ganin sunan shinkafa ne ba su fi ku annabi yake dan tsaro ba ke nan da ba alƙada ka tsara walakin idza aratta an tajriya annabi yake in kana so ka siya fa bi kamar ribayin akhar yace ka sai da binan da wanda wata ce ya daban abu biki ka sai da naka da binan kudin sai ka je ka siyo wanda kake so amma ba wai ka ba da kwano biyu a baka ɗaya ba sun mashairi yace bayan ka biyar da wata siyarwa daban sai ka siyo wanda kake so shine misalin da muka yi ba za a zo a ce dawa dawa a kaura da wanda ba kaura ba a ce sai a ba da wannan wannan fara ce wannan ja ko wannan yalwa a ce to wannan tunda wannan tafi jar da go farar sai a ce to gaba da kwano goma wannan kuma ba da kwano goma sha biyu haramun ne duk sunan ta ne dawa farar masara da jan masara duk sunan ta masara amma iphone iphone 14 da Lenovo ko ko ko Nokia ko Vivo ɗaya ne ba abin ji bane ko saboda haka a wannan ko kuma gezina da normal shadda wanda take bazin da gezina a wayan nan za a yi kakara ko ba ba za a yi domin kamar yadda za mu ji nan gaba akwai ma'aunai na malikiya da na shafiya da na ahnaf da hambaliya domin su a gurin malikiya duk abin da za a iya auna shi kuma a ɓoye sai ya cika wannan sharadin biyu awo sannan yana ajiyuwa to akwai riba a kansa kun gama aunin yanzu dawa ana auna ta kuma ana ajiye ta kuma a yi to akwai riba rubawiyar ce shinkafa ana aunawa kuma ana rubawiyar ce an fahimta da kyau ko amma doya ba kun yi shiru ba a aura da amma ana ajiye ta kuma a jiwa eh rogo ba ana auna rogo ko ba a auna shi wannan wuceggen rogo amma noman rogo shi ba ya fito daga wuya ɗanye amma in ya koma in ma auren za a yi idan ya koma hukuki to ya fito fito daga wuya domin ana auna shi kuma ana da rike sokace to ya ɗaga min lokaci ya yi za mu tsaya a nan abubuwan da muka faɗa daidai sati mai zuwa sai mu yi ƙarin bayani akan matakan mazahir su ne suke kallo malikiya ne take kallo me ma aurinta shafiya ne suke kallo sauran wato mazahirin ne suke kallo cewa an abu kaza ya zama kaza shi ne riba abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna roƙon Allah ya tuna ta shawawa da kofin sa madaukaka Allah ka biya mana bukatun mu na da kai dukkan musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara idan ta mu tazo Allah ka sa mu cika da kyau da imani muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka duk wanda suke mana wasiyoyi da addu'a na alkhairi Allah ka biya musu bukatun kun ce rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sofin sa madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ya sako a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa matasa da suka kauce hanya da ƴaƴanmu da ƙanni Allah ka shirya mana Allah ka ɗora ta hanya mana zuciya da abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka iya mani Allah ka ƙara rufa mana asiri duniya da lahira اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين